أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة السجدة مكية وهي ثلاثون آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون الله أكبر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جناني وأجري الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkurani mai tsarki muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara Allah ya sa abin da za mu karanta da saurarawa ya zama sanadiyar tsira gare mu duniya da lafira alfarma sayyidina maulana rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yau muna biyar ga watan ramadan hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam dubu da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan uku miladiyar annabi isa alaihi salamu 2023 mun ƙari wannan sura ta suratul luqman don haka yanzu za mu shiga wannan sura ita ce suratul sajda wannan sura da adaran mai fara karantawa yanzu wadda za mu shiga a cikin karatunta tana da sunaye da yawa amma abin da ya fi shahara a cikin sunayenta shine suratul sajda shi ya fi shahara a sunayen wannan watan sura za a ga surori na alkur'ani suna da sunaye kuma za ka isko sura ɗaya tana da sunaye da yawa ba suna ɗaya ba amma akwai abin da ya fi shahara ko a tsakanin sunayen ko a cikin sunayen za a ce suna kaza ya fi shahara ga wannan surar ita aka fi ambatonta da shi to wannan an fi ambatonta da suratul sajda amma ana kiranta da surar alif lam mim tanzilu sajda malamai na kira'a suna faɗin haka da sauran malamai kuma kowane tasmiya kowane suna ka ji ambaci sura da shi za ka je na da dalili akwai dalilin da ya sa watan aka ambace ta da wannan ta samu asali wannan kamar yadda al-imam al-bukhari ya kawo a sahihinsa takan abu hurairah radiyallahu ta'ala an abinda abu huraira ya ce kana nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yaqra'u yawm al-jum'ati fi salati al-fajr alif lam mim tanzilu sajda kaga anan aka samu alif lam mim tanzilu sajda wannan watan cewa abu huraira radiyallahu anhu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam duk asubahin ran juma'a duk asubahin ran juma'a yana karanta alif lam mim tanzilu sajda kaga cewa alif lam mim tanzilu sajda na aka samu wannan sunan a raka farko kenan da hal ata alal insani a raka ta biyu na asubahin kowace juma'a abinda manzo Allah ke karantawa kenan to kaga nan aka samu wannan suna na ta alif lam mim tanzilu sajda haka al-imam bukhari a sahihin sa yayi tarjama da wannan sura da yazo a kitabu tafsir to kowace sura ya yi mata watan babi na tafsirin da ya shafe ta to a nan sai ya kawo shi da tarjamar suratu tanzilu sajda ko suratu tanzilu sajda da zamma ga shi tanzilu saboda an kawo shi akan hikaya ne ba a dibi idafa din ba sannan wannan sura ta suratu sajda tana da abubuwan da suka bambanta ta ma'ana tana da abubuwan da suka bambanta ta tsakanin surori ire-irenta ita wannan sura ta suratul sajida watan alif lam mim surorin da ke farawa da alif lam mim su shida to tana da wani abun da ta fita daban a cikin su shida din nan cewa kaga suratul baqara ta fara da alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi kaji suratul baqara ta farko kenan sannan suratu ali imran alif lam mim allah la ilaha illa huwa al hayyul qayyum kaga ita ma ta fara da alif lam mim sannan suratul ankabut ita ma ta fara da alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun kaji ita ma ta fara da alif lam mim sai suratul rum ita ma ta fara da alif lam mim alif lam mim gulibatul rum to sannan ta biyar suratul luqman da muka fito din nan wanda muka faro ta bara alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim ita ma kaga da alif lam mim take to sannan suratul sajda ita ce ta shida mai alif lam mim alif lam mim su shida ne watan alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fi to abinda ya bambanta wannan da sauran duka masu alif lam mim alif lam mim ita kadai ke da ayat sujada duk wancan guda biyar din ba mai ayat da in Allah ya sujada don haka ma sai ana danganta ta alif lam mim as-sajda watan alif lam mim inda ta hita daban cikin ire-irenta da ayatul sajda don haka wata yana daga abin da ya mayyaze ta tsakaninta da sauran ire-irenta masu alif lamim alif lamim ita wannan sura kamar yadda kowace sura in za mu shiga akan faɗi abin da malaman tafsiri suka faɗi na agradu da manufa da abin da surar ta kunsa wannan sura ta kunshi bayani akan girma da daraja alkur'ani cewa alkur'ani zancen Allah ne alkur'ani saukakke ne daga Allah subhanahu wataala lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ke raddi ga masu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya kirkiri alqur'ani to Allah ta'ala na raddi gare su da cewa alqur'ani zancen Allah ne saukakke ne daga Allah tabaraka wa ta'ala yana daga ciki kariyar da wannan sura take ba alqur'ani to yana daga cikin abradu na wannan sura sannan wannan sura tana bayani akan in mutu za a tashi tashi alkiyama kenan sannan take bayanin yadda Allah tabaraka wata'ala ya farar da halittar dan adam wanda in ka kalle shi ka fahimci duk ayoyin da ke ciki za ka fahimci watan in an mutu za a tashi kuma za a yi tashi alkiyama to wannan watan rayawa bayan matarwa na daga cikin ni'imomin ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda wannan sura tana daga cikin abin da take karantarwa yana daga mazaya darajoji da fada'il na wannan sura ta suratul sajda abinda al-imam at-tirmidhi ya rawaita al-imam at-tirmidhi da al-imam an-nasa'i da imam ahmad ibn hanbal sun riwaita ta kan jabir ibn abdullah al-ansari jabir ibn abdullah al-ansari radiyallahu anhu yake cewa kana annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama la yanamu hatta yaqra alif lam mim tanzilu sajda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk dare bai kwantawa sai ya karanta alif lam mim tanzilu sajda wato wannan sura dai da muke cikin ta yana daga darajojin ta manzo Allah ya tsare karatun ta duk dare ba zai kwanta ba sai ya karanta ta ba zai kwanta ba sai ya karanta tabara shine tabarakallazi bi yadihi mulk wannan yana daga darajojinta al-imam darimi ya riwaita takan Khalid ibn Ma'dan Khalid ibn Ma'dan yake cewa iqra'ul munjiya ku karanta al-munjiya mai tseratarwa wace ce sura mai tseratarwa ita ce alif lam mim tanzilu eh yace abin da yasa labari ya same ni ingantacce cewa akwai wani mutum yana karatun wannan sura ta alif lam mim tanzilu sajda ita ce suratul sajda ma yaqra'u shay'an ghayra bai karanta komai ba ita ba ita kadai ya tsare yana karantawa kuma wa kana kafiran habaya mutum ne wanda yake da yawan kurakurai yana da yawan barna kwarai da gaske amma fa ya tsare karatun wannan sura ta alif lam mim tanzilu sajda to shine watan ranar tashi alkiyama sai wannan surar ta taho watan tana tazarru'i a gaban Allah tana miƙa fuka-fukanta tana neman ceto ga wannan bawan Allah mai yawan karatunta ta ce ya ubangiji ka yi gafara ga wannan yana yawan karanta ne ya ubangiji ka yi gafara ga wannan bawa naka yukthiru min qira'ati yana yawaita karatuna don haka fashaffa'a har rabbu fihi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya bata ceton wannan mai yawan karatun suratul sajda din nan don haka Allah ta'ala ya ce uktubu lahu bi kulli khadiyatin hasana warfa'u lahu daraja duk kuskuren shi daya duk laifin shi daya a rubuta watan hasana maimakon wannan kaga ulaika yubdilillahu sayyi'atin hasanat Allah tabaraka wa ta'ala ya musanya miyagun ayyukan wannan bawa saboda dalilin karatun suratul sajda ita kuma ta roƙa kuma Allah ya mata sannan warfa lahu daraja kuma ku ɗaukaka darajarsa to yana daga cikin darajojin wannan sura ta suratul sajda kuma ana kiranta suratul madaji domin akwai faɗan Allah tabaraka wata'ala ta tajafa junubuhum anil madaji don haka aka ruwaita cewa ana karin ana ambatanta suratul madaji eh al-imam qurtubi yace ana kiranta suratul sajdati luqman daga sunayenta suratu sajdati luqman suratu sajdati luqman aka ce me yasa ake ce mata suratu sajdati luqman saboda dab take ana ƙara suratu luqman sai ita to sai Allah ce da ita suratu sajdati luqman dalilin shi domin a bambanta ta da suratu watan hamim as-sajda hamim as-sajda kaga aka ce suratu sajdati luqman ta bambanta da hamim as-sajda wannan dai sura makkiya ce suratu sajda makkiya ce a itlaqin mafiya yawan malaman tafsiri kuma imam abdullahi bin abbas tahinta alqur'ani yana da magana biyu daya ya ce makkiya ce dukkanta amma daya ya ce madaniya ce watan banda ayoyi guda uku afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa hayya zuwa la'allahum yarji'un waɗannan watan ba ayoyin watan madina bane to saboda haka abinda dai malaman tafsiri suka tafi akan shi kulluha makkiya dukkan ta makkiya ce ta sauka bayan suratul nahl su surori tarihin saukar su ma an haddace sura kaza ta sauka bayan sura kaza sura kaza ke bi ma sura kaza a sauka sura kaza ke nuna sura a sauka a sura kaza a sauka don haka aka ce ta sauka bayan suratul nahli kafin suratul nuhin a nan tsakanin ta sauka ita ce sura a lissafin surori sauka surori ita ce sura ta saba'in da uku a sauka tana da ayoyi talatin a jumhur na malaman kira'a sun ce ayoyinta talatin ne amma malamai ƙura'u na basra sun ce a ayoyinta ishirin da bakwai ne tana daga watan agradu nata watan na wannan sura daga manufofinta bancin bayani kan daraja da ɗaukakawa daraja alƙur'ani da kuma zargin mushrikai watan waɗanda ke da cewa alƙur'ani manzo Allah ne ya kirkire shi ba daga Allah yake ba to tana musu raddi sannan kuma da kafa hujja a bisa bata allantakar watan watan gumaka cewa gumaka ba alloli bane ba alloli bane Allah kam abin bauta wanda ya cancanta a bauta masa shine wanda ya halicci sammai da kasai to sai Allah ya kafa hujjoji na cancantar ibada yadda ubangiji tabaraka wa ta'ala cancanci ibada kuma duk wanda ba shi ba ƙarya ne duk wanda ba shi ba bai cancanci bauta ba to shine yana daga cikin abin da wannan kuma tana ambaton ni'imomin ubangiji tabaraka wa ta'ala da yayi ga waɗanda suka yi imani da Allah da kuma tanadin da ubangiji tabaraka wa ta'ala yayi da narko na waɗanda suka kafirce wa Allah suka kafirce ma ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala dan haka watan kowace sura in an zo za a yi bayanin alaƙar sura da sura da ta gabace ta domin shi kanshi ilimi ne mai zaman kanshi ilmu tanasubi suwar ko kuma ilmul munasabat watan ilimin danganta menene dalilin da yasa suratul sajida ta zo bayan suratul luqman to wannan ilimi ne mai zaman kanshi a cikin ulumul qur'an to saboda haka al-imam suyudi a cikin asraru tartibi suwaril qur'an ya faɗi dalilin da yasa wannan sura ta suratu sajda ta zo bayan suratul luqman yace abin da yasa tana sharhi ne akan abin da suratul luqman ta zo da shi a dunkule shine watan abin da ta zo da shi a dunkule waɗannan watan mafatihul gaibi guda biyar mafatihul gaibi guda biyar inna Allah indahu ilmu sa'a waɗanda muka karanto su jiya ne ko shekaran jiya har ya zuwa ƙarshe to waɗannan inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghaisa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut waɗannan sune mafatul gaibi guda biyar to an kawo su dunkule a cikin suratul Luqman to wannan suratul Sajda sai tana bayanin abin da ke da alaka da waɗannan abubuwa guda biyar kaga tunda tana da alaka da walwalan waɗannan abubuwa na mafatihul ghaib guda biyar zaka ce to kaji abin da ya alakanta suratul sajda da suratul luqman ta biyo bayan ta domin in aka ji a ciki za a ji na farko dai ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون to kaga wannan aya kamar bayani ce na inna Allah indahu ilmus sa'a inna allaha indahu ilmu sa'a Allah tabaraka wa ta'ala ilimin tashi alkiyama indahu yana gunshi to kaga nan bayanin summa ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun to kaga nan bayani ne akan yinin tashi alkiyama wanda Allah ta'ala ya ce inna allaha indahu ilmu sa'a to kaji wannan alakar kenan sannan na biyu awalam yarau anna nasuqul ma'a ila al-ardi lil-juruz to wannan shi ma maganan sai aka ce tana da alaka da wa yunzilu al-ghaitha daga cikin mafatul gaibi din nan wa yunzilu al-ghaitha shine Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce yanzu ba su gani daga ayoyin muna koro ruwa zuwa ga ƙasa wadda take bushe ta yi kau amma in muka zubar da ruwa gare ta yanzu za ta fitar da tsire-tsire to kaga wa yunzilu al-ghaitha kenan tana da alaka da wailul zil gaifa sannan na uku watan faɗa Allah tabaraka wa ta'ala allazi ahsana kulla shay'in khalqahu wannan dai a cikin suratu sajda din zamu karanta shi allazi ahsana kulla shay'in khalqahu ubangijin da ya kyautata halitta komi to kaga yana da alaka waya alamu ma fil arham sai imamu suyuti yace yana da alaka da waya alamu ma fil arham sannan yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardi da kuma walau shi ina la'ataina kulla nafsin gudaha wannan abubuwa guda wannan ayoyi guda biyu sai aka ce kaman sharhi ne kaman bayani ne na wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gadan eh sannan nabiyar idza dalalla fil ardi har ya zuwa qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un to wannan shi kuma aka ce yana da alaka da wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut wannan ne shine alaƙar da al-Imam Suyuti rahimahullah ya gano a cikin alaƙar suratul sajda da suratul Luqman wannan sura tana farawa kamar haka Allah tabaraka wa ta'ala ya fara wannan sura da bismillahir rahmanir rahim kamar kowace sura surorin alqur'ani guda 114 kowace ta fara da bismillahir rahmanir rahim dan haka ma malaman tafsiri wasu da malaman kira'a su ce bismillahir rahmanir rahim aya ce a cikin kowace sura wasu ka ce a'a ba aya bace inda take aya sai innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim nan kadai bismillahir rahmanir rahim take aya amma ko ina addu'a ce da ake bude sura karatun sura da shi amma suka ce a'a bismillahir rahmanir rahim aya ce a cikin kowace aya in ba suratul tauba ba ita kadai ce bata fara ba suratul bara ita kadai ce bata fara da bismillahir rahmanir rahim ba alif lam mim Allahu a'lamu bi muradihi bi zalim alif lam mim Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah shine ya san me yake nufi da waɗannan yanka ko harufa watan shi ne fasara ta ƙarshe wadda malamai suka fi zaɓa amma akwai tafsirora da yawa na liflamim amma dai fasarar da aka fi zaɓa shi ne watan Allahu a alamu bi muradihi bi zalik Allah shi ya san me yake nufi da waɗannan yankakku harfa alif da lam da mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin Allah tabaraka wa ta'ala ce tanzilul kitabi saukar da wannan littafi shine alqur'ani la raiba babu kokanto fihi a cikinsa min rabbil alamin watan saukowa ne daga ubangijin talikai ma'ana raddi ne ga masu cewa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam shi ya kirkiri alqur'ani Allah ta'ala ce ko kusa watan saukar da wannan littafi aka ce la raiba fihi yana da ma'ana biyu ko dai ya zamo tanzilul kitabi la raiba fihi watan saukar da wannan littafi babu kokanto a cikinsa wasu kuma suka ja sifa ce ta shi kitabi din saukar da wannan littafi wanda ba kokanto cikin shi min rabbil alamin wannan saukarwa daga ubangijin talikai ne hadha alqur'anu la shakka annahu tanzilun min rabbil alamin wannan alqur'ani ba shakka cewa saukarwa ne daga ubangijin talikai أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله تبارك وتعالى أم يقولون أم بردي يقولون شيء واسكي aka ce am din nan tana da ma'anar bal ana amfani da ita watan idrabi ana cikin wata magana a aje a kama wata shine idrabi a je wannan zance kama wannan a je wannan magana kama wannan am bari dai za ka ake fassara ta bari dai eh shine ana kuma ana kaddara istifhami watan adab da istifhami a bayanta duk inda ta zo don haka ake kaddara istifhami am bari dai tana da ma'anar bal sannan kuma ana kaddara istifhami am ai bal bari dai yaqulu naftara yanzu alƙur'anin ne suke cewa manzan Allah ne ya kirkire shi manzan Allah ne ya kirkire shi to ana qaddar istifhami anan irin na am yahsuduna an-nas ala ma atahum Allah min fadlihi am yahsuduna an-nas bal bal dai yahsuduna an-nas suna hasadar annabi da sahabbai ne akan abin da Allah ya ba su na fadla am yahsuduna an-nas ala ma atahum Allah min fadlihi wannan ibara in allura am yaqulu naftara ya zo da yawa a cikin alqur'ani wurare daban-daban amma kuma hikima alqur'ani sai ka ji amsoshin da Allah ta'ala ya baya sun bambanta am yaqulu naftara wancan amsar da aka bashi daban wanda ke bi mishi am yaqulu naftara kaga kamar na farko am yaqulu naftara an bari dai suna cewa manzo Allah ne kirkiri alqur'ani ba Allah ne saukar da shi ba sai Allah ta'ala ya ce qul in iftaraytuhu fa alayya ijrami wa ana bari'un mimma tujrimun a cikin suratul hud yace ka faɗa musu ya rasulullahi ka ce inni na kirkire shi kamar yadda suke cewa ba Allah ya saukar da shi ba nace Allah ya saukar da shi to ai kaga watan na daukar wa kaina kenan to laifin daukar wa kaina ai yana gare ni ba su ba a caza ba ba su za a caza ba fa alayya ijrami in ma haka din ne suna nufin kamar yadda suka ce haka din ne fa alayya ijrami ai laifin kirkira in dangana ga Allah yana a kaina to kaji amsar da Allah ta'ala ya ba su a am yaqulu naftara wannan hawaye a cikin suratul hudin din sai ce am yaqulu naftara قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات a wani wuri kuma sai ya ce am ya bari dai yanzu suna cewa manzo Allah ya kirkira alqur'ani to ta kwana gidan sauki kaji shi kuma amsar da aka ba su ta kwana gidan sauki ai larabawa ne ai masu fasaha ne su ma suna tinkaho da iya harshe iya yare ka ce musu ya rasulullahi qul fa'atu bi ashri suwarin mithlihi muftariyatin ka ce musu su zo da sura goma ba ɗari da sha hudu ba a goma kacal irin alkur'ani muftarayatin ƙagaggu waɗanda su suka ƙage su irin ƙur'ani masu fasaha masu hikima da fasaha da balaga da ba da labarin gaibi da ba da labarin al'ummomin da suka gabata duk su taho da sura goma ka ji abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce har ya ce wa du'u man istata'tum min dunillahi kuntum sadiqin to wani wuri kuma a nan a suratu sajda shine na uku din shine am yaqulu naftara kaga dai iri ɗaya ce magana iri ɗaya ce amma kuma amsoshin da Allah tabaraka wa ta'ala yake bayarwa sai ya bambanta sai ya ce am yaqulu an bari dai yaquluna cewa suke yi manzo Allah ya kirkira alqur'ani to bal huwa alhaqqu min rabbika kaga ita wannan amsa ta saba ma waccan kulfatu bi ashri suwarin mithlihi muftarayatin ita kuma ta saba ma qul in iftaraytuhu fa alayya ijrami duk ka ji magana guda ce amma Allah tabaraka ta'ala na ba da amsa kashi kashi daban-daban har kala uku to anan wanda karatu ya kawo mu a yau to shine yace Allah tabaraka ta'ala ce bal huwal haqqu min rabbika alqur'ani huwal haqqu shine tatacciyar gaskiya tatacciyar gaskiya sai aka samu haqqu din sai aka samu alif da lam don ya istigragin jinsi duk jinsin abin da ake ce ma gaskiya kishi ya ƙarya to alƙur'ani shine tantagarye shi ma'ana huwa alhaqu alƙur'anin nan da suke cewa manzo Allah ya kirkira huwa alhaqu ai shine tantagarye gaskiya shine tsintsar gaskiya shine wanda ya sifantu da gaskiya fiye da duk abin da zaka sifanta da gaskiya to alkur'ani shi ya sifantu da gaskiya sifa wadda a mutlaka litun min rabbika kuma daga ubangijin ka yake aka ce nan watan Allah tabaraka wa ta'ala ya yabi alkur'ani da yabo kashi biyu a wuri daya cewa alkur'ani tantagariyar gaskiya ne tatacciyar gaskiya ne yabo ne to kuma sai aka yi abin da ake cewa bugu da ƙari min rabbika kuma daga ubangijinka ya rasulullahi ai ita gaskiya ko daga wa take sunanta gaskiya kuma madaukakiya ce akan duk abin da ba ita ba to wannan gaskiyar kuma sai aka ce min rabbika daga ubangijinka take kaga wani yabo ne Allah tabaraka wa ta'ala sake yi wa alqur'ani to sai ce litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablik Allah tabaraka wa ta'ala saukar da wannan alqur'ani wanda yake shi tsintsan gaskiya ne daga ubangijinka domin kai gargadi ga wasu mutane waɗanda ma a tahun min nazirin min ƙablika wata min nazirin wani manzo mai gargadi min ƙablika gabaninka ma a tahun bai zai kai ma waɗannan mutanen ba waɗanda aka aiko ka aka ce ƙauman ɗin nan ana nufin ahlul fatrat ahlul fatra su ne litun zira ƙauman wasu kuma suka ce ahla makka mutanen makka su ne litun zira ƙauman to duka dai kowanne ne dai an saukar da wannan alkur'anin ne gare ka ya rasulullahi in gaskiya daga ubangijinka domin kai gargadi ga mutanen da wani mai gargadi bai zo musu ba min qablika gabanin ka ya rasulullahi la allahum yahtadun haqiqa su in suka riko da wannan za su shiriya aka ce wannan cikin wannan magana akwai raddi domin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi a inda ba a taɓa wata mu'amala da wani littafi saukakke ba daga Allah amma kuma ya zo da littafin da ya gagari duk duniya in ba Allah ne ya saukan mashi ba a ina ya samu wannan domin dai ana faɗin su wane ne ya tashi cikinsu ƙauman ma'un jira a wani wuri ƙauman litun zira ƙauman ma a tahun min nazirin min ƙablika kaga shaida ce cewa wannan littafi daga Allah yake domin manzo Allah ya tashi inda ba littafi ya tashi a cikin al'ummar da ba su taɓa mu'amala da littafi ba da sunan an saukan musu to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da wannan littafi lalle babbar hujja ce
الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كان مقداره في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم
Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe wannan sura ta alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin aka fara da ambaton darajar alqur'ani to da yake watan ar-rukunul azam rukuni ginshiki wanda yafi kowane ginshiki karfi watan shine a cikin karantawa alqur'ani shine tabbatar da tauhidi shine ar-rukunul azam babbar rukuni watan a cikin ginshiƙan hajjul kitabi shiryawa alkur'ani to shine watan tabbatar da tauhidi bayan an yi bayani akan alkur'ani da tabbatar da gaskiyar alkur'ani da matsayin alkur'ani to abin da ya biyo baya sai bayani akan tabbatar da kadaituwar ubangiji tabaraka wa ta'ala to kadaituwar ubangiji tabaraka wa ta'ala da ayoyi ayoyi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya saba a cikin surori a ayoyi daban-daban ya kawo dala'il qudratihi ababen da in aka kalle su za su tabbatar da cikan kudurar ubangiji za su tabbatar da mai ba wannan mai wannan aiki bai da abokin tarayya shi kadai wannan aiki kaga tabbatar da kadai to ubangiji kenan sannan kuma da tabbatar da cancantar sa a bauta mai wannan aiki wanda ba mai yi irin nashi to shi kadai ya cancanta abauta masa to waɗannan bayan gama bayanin alqur'ani to sai aka shiga cikin bayanin dala'ila qudratillahi tabaraka wa ta'ala ayoyi da ke nuna kudur ubangiji tabaraka wa ta'ala shine Allah ta'ala ce Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda Allah tabaraka wa ta'ala wannan da ya saukar da alqur'ani to shine wannan da khalaqa as-samawati ya halicci sammai bakwai wal'arda da ƙasai bakwai, wa ma bai da abin da ke tsakanin su fi sittati ayyamin a cikin gwargwadon kwana shida. Cewa cikin gwargwadon kwana shida malamai sun ta saɓani a kan gano to waɗannan watan yini ko kwana wani iri ne domin yau kala-kala ne. Akwai ayyamu duniya, sai Hassan Basir ya ce irin waɗannan kwanukan namu su ne Allah ya halitta sammai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu abin da ke cikinsu cikin gwargwadon kwana shida min ayyamin duniya haka limamu hasan basri ya ce a'a alhasan basri ya ce abdullahi ibn abbas ya ce a'a watan yini wannan da Allah ya halicci sammai da ƙasai cikin gwargwadon kwana shida ko yini shida ba irin wannan yini namu bane a yini ne mai ɗaya daidai da shekara dubu irin tamu daidai da shekara dubu irin tamu to wannan shine watan ayyamur rabbi kenan inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun ibn abbas yace irin wannan yinin ne ba wancan bana ayyamud duniya wasu kuma suka ce watan koko yini ne mai daya tankat ko daidai da shekara dubu hamsin watan shekara dubu hamsin ta arjul mala'ikatu wa ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana to irin wannan yinin ne kowa dai da abin da ya fahimta wallahu alam Allah ta'ala dai ya ce ya halicci sammai da kasai a gwargwadon kwana shida kwana shidan nan yayinin yake ya yake shi alqur'ani tafsilan ne li kulli shay yana bayanin komi filla filla kwata kwata sai yayi magana a dunkule wani wuri in ya ƙara gaba abin da ya magana da ya saki nan dunkule sai ya yi warwarar ta a can haka alkur'ani yake don haka ake ce da shi tafsilin ne da kulli shay me tafsilin komi watan nufassilul ayat haka Allah ta'ala yake cewa muna tafsilin bayani kwatta kwatta kitabu nuhkimat ayatu summa fussilat watan littafi ne wanda mun kyauce ayoyin shi masu kyau masu ƙayatarwa sannan ga tafsili filla filla kwata kwata bayanin komi kaga wannan bayani ne a dunkule cewa Allah ya halicci sammai da kasai da abin da ke tsakaninsu a cikin gurgudun kwana shida in ka je wata sura sai ta yi tafsilin wannan kwana shidan ya ya bayanin yake kwata kwata sai ce kul ayinnakum la takfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin ya kuke kafirce mu ubangijin da ya halicci ya halicci ƙasa ƙasai a cikin gurgudun kwana biyu kaji kwana biyu ƙasa ta ɗauki kwana biyu a cikin kwana shida halittar ƙasa ya ɗauki kwana biyu a cikin kwana shida sannan sai ce waje alafiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin sannan menene a bayan ƙasa duwatsu duwarwatsi gulabe tsire-tsire dabbobi mutane da sauransu duka da albarkatun ƙasa waɗanda sai an tona a ɗebo to su kuma duka Allah tabaraka wa ta'ala ya halicce su a gwargwadon kwana biyu in ka hada in ka hada biyun halittar ƙasa da halittar abin da ke saman ƙasan to kaga fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin kaji ƙasa da abin da ke cikin ƙasa ya ɗauki kwana hudu cikin kwana shida ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا ضوءا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين ita ma ita zama halittar sama ita ma ta ɗauki kwana biyu to ka ji tafsilin watan fi sittati ayyamin a cikin gwargwadon kwana shida Allah ta'ala a cikin ƙudurarsa da iyawarsa sai ya faɗi ayoyi masu ban mamaki waɗanda za a kalla a ga cikin kudurarsa a kalla a ga ɗayantuwarsa subhanahu wa ta'ala sannan a kalla a ga cewa ba wanda ya cancanta abota musan ba shi ba to wannan shi ne ya fara ya ce fi sittati ayyamin awwalu hal ahad watan na farko shehu radiyallahu ya ce ranar lahadi shine ranar farko watan koyinin farko na wannan sittati ayyamin kwana shidan nan wa akhiru hal jumu'a ta karshe ita ce su watan ranar juma'a eh hadhihi suratu sajda wannan ita ce suratu sajda a wannan yana daga wujuhu ijadil qur'an fuskokin ijadin alqur'ani kasancewa alqur'ani mu'jiza gagaran wadda ta gagari kowa tun saukarsa ila an yarifa Allahu al-ardha wa man 'alayha har Allah ya gaji ƙasa ba za a iya zuwa daidai alkur'ani ba kafin alkur'ani duniya ba ta da labarin yaushe aka halicci sammai da ƙasai a cikin gwargwadon kwana nawa ko mutta nawa ba mai wannan ilimin sai da alkur'ani ya tafi shi ke da wannan ilimi to kaga wannan yana daga cikin wujuhu ijazil qur'an alkarim ba da labarin kai alkur'ani ya ba da labarin abin da duk duniya duk halitta ba ta taɓa jin wannan bayanin ba sai daga alkur'ani kaga sai ka ji Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa tilka minan ba'il ghaibi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin ya rasulullah wannan labarun gaibi ne muke baka watan kai ma baka da wannan labari saboda ana magana da bashariya manzo Allah ne sai a ce shi ma bai da wannan labari wala qawmu ka balle mutanen ka ba su da labari yaushe ne Allah ya halicci sammai da kasai a cikin gurgudun wace mudda amma ga alqur'ani na ba da labari to haka yana daga cikin wujuhu ijaz alqur'an هذه سورة السجدة شيخ رضي الله عنه يقول إن سورة السجدة التي كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقرأها في كل ليلة وجه من الله صلى الله تعالى عليه وسلم يكي كراتون أخونا جاري كان لا ينام ليلة إلا وقرأ ألف لام من السجدة وسورة ياسين وسورة الواقعة وسورة الملك وسورة المزمل وسورة والليل والكافرون والإخلاص والمؤوزتين waɗannan surori shewa ce duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na karatun su a cikin kowane dare na karanta su ana karanta ana ana ambaton su almunjiyat kowace ana ambaton su almunjiya masu tsari ne masu kariya daga sharrin jinnu da sharrin mutane haka ake kira su almunjiyat Allahu khalaqa alladhi Allahu ubangiji tabaraka wa ta'ala allazi khalaqa as-samawati wal arda shine wanda ya halicci sarmai watan bakwai da kasai bakwai da abin da ke tsakanin su a cikin gurgurdan kwana shida thumma stawa 'ala al-arshi sannan ya daidaita watan 'ala al-arshi akan al-arshi istiwa'un yaliqu bihi istiwa'i wanda ya dace da ubangiji tabaraka wa ta'ala wa huwa fil lughati sarirul mulki shi watan arshu kafin istawa shi arshu ɗin watan aluga gado na mulki karaga ta mulki shi ake ce ma watan arshu malakum ya kuffara makkata malakum min dunihi min waliyin wala shafi'in ba ku da watan min waliyin mataimaki majibinci wala shafi'in ko kuma wanda yake mai ceto wanda zai cece ku ya tafi ankum azabahu wanda zai tunkuɗe muku azaba watan min dunihi daga azabar ubangiji tabaraka wa ta'ala mana ya tunkuɗe muku min shafi'in wala shafi'in wanda zai tunkuɗe min min min waliyin wala shafi'in wanda zai tunkuɗe min dunihi daga azaba aka ce min dunihi ay min azabihi ake nufi ba ku da wani majibinci mataimaki wala shafi'in ko mai ceto ya dafa'u ankum azabahu wanda zai tunkuɗe muku azabar ubangiji tabaraka wa ta'ala ba ku da shi ya kufara makkata wannan aya dai ta su mustawa al arsh kaman ire-iren su waɗanda suka sha gabata kuma ka sha bayani dai da matsayar ahlus sunna wal jama'a akan waɗannan watan ayatul sifati ayatul sifati din nan irin su su mustawa al arsh watan suna da yawa sun kai guda shida an sha bayanin su a cikin surat yunus akwai su inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh yudabbiru al-amra ma min shafi'in illa min ba'di idhnihi dhalikum allahu rabbukum fa'buduhu afala tadhakkarun kaga a cikin surat yunus kenan a cikin suratul ra'd allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'ala al-'arsh وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون أتكن سورة الله كما الرحمن على الرحمن على العرش استوى السورة القرآن الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا سنة أتكن سورة السجدة وأن ذكر في كام ألم shine Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh ma lakum min dunihi min waliyyin wala shafi'in afala tatadhakkarun sai a cikin suratul hadid huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh ya'lamu ma yaliju fil ardi wama ya'riju فيها وما ينزل من السماء ما وما يخرج فيها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم هذا سورة الحديد كينا وأن الذكاء ما استوى استوى استوى لنا تو سلف ما قبعتا السلف الصالح أتشكين إرئر ما وأن آيوي سنة سقاني أتشكين وسسن تفي daga cikinsu sun tafi a bisa cewa ana karanta su kadai ba a fasarawa in an karanta kawai sun mastawa alal arsh ubangiji tabaraka wa ta'ala istawa ya daidaita alal arshi akan al arshi istiwa'i wanda yake dacewa da ubangiji tabaraka wa ta'ala sai kawai a wuce ba tare da watan tawili ba an fassara menene istawa din a fawwala ma'anar shi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala shi ya san me yake nufi da haka sai su ce qira'atuha tafsiruha karatunta shine fassararta sai su fawwada haƙiƙaninta ga bari jalla ula subhanahu wa ta'ala shi kaɗai san me yake nufi da wannan to kaji waɗannan su ne su ma madhabi ne daga mazhabin ahlus sunna wal jama'a sannan akwai daga cikin salafu da hawa yau waɗanda suke tafiya zuwa tawilin ire-iren waɗannan ayatu sifati domin tsarkake ubangiji tabaraka wa ta'ala ga barin a danganta mishi abinda bai dace da shi ba shine na tattara a wani wuri ko kuma a wani mahalli ko a wata jiha to sai su tawili dan tsarkake ubangiji tabaraka wa ta'ala kada a danganta mishi abin da ya koru ga barin shi na tattaruwa a wani mahalli ko a wata jiha subhanahu wa ta'ala shi ma wannan mazhabi ne na ahlus sunna sannan kuma akwai waɗanda suke ɗaukar shi akan zahirin shi suka ce in Allah ya ce kaza kazan yake nufi ba wani tawilin da za ka yi ba kuma tafwidin da za ka yi domin ba su yadda da tafwidi ba a fawwala Allah kada ya abin da yake nufi shi kada ya abin da yake nufi suka ce a'a ai wannan sharrin shi ma ya mai tawili sharrin shi ma ya mai tawili da haka ba su yadda ai tawili ba ba su yadda ai tafwidi ba sai dai a dauke shi ala zahiri in ya zo akan kaza to kazan ne in ya zo akan kaza to kazan ne to saboda haka wannan dai malamai suna daukar duk waɗanda suke ɗauka shi akan zahiri shi ba tafwidi ba tawili sai dai a ɗauke shi akan zahiri to wannan mazhabi ne na wato bid'a da ahlul bid'i mazhabi ne na ahlul bid'i shi kanshi al'arshin malamai na tafsiri sun tafi akan menene ma ake ce ma al'arshi a lugha da kuma a gidan tafsiri wajen malaman tafsiri me suka ɗauki al'arshi sannan istiwa'i shi kanshi kalmar istawa suka ce menene ma'anar shi a lugar larabci domin shi alkur'ani balarabe alkur'ani balarabe sannan a gidan malaman tafsiri ya suke ɗaukar shi watan shi kalman istawa ɗin to duka dai yana da ma'anoni da yawa malamai sun kawo shi ma'anoni ya kai ma'ana goma sha bakwai ma'anan istawa yana da ma'anan ista'ala ya ɗaukaka ista'ala i'tadala ya daidaita istawa yana da ma'anan kamula ya cika lokacin da ya cika ƙarfin shi ya cika atina hukmun ilma falamma balaga ashuddahu fastawa kaga ya cika ake nufi nan ba kuma istakarra ya zauna dangalgal ba sai daga cikin manoli kuma akwai ma'anar istakarra saboda dai yanayi na lokaci duka wannan bayanin na an shayin su istawa dinnan na da ma'ana ta kai goma sha bakwai tana da ma'ana ta kai goma sha bakwai sannan malaman tafsiri suka koma da wajen a'imma menene ma'anan sun mastawa ala al'arsh al-imam faruddin razi a tafsirinsa yana cewa sun mastawa ala al'arshi fa'alam annahu la yumkinu an yakuna al-muradu minhu kaunahu mustaqirran ala al'arshi ya ce ba don kajiyance istawa ba watan a ɗauka cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya zauna dangalgal akan al'arfi irin zaman mai kujera to wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya tsarkaka gaban wani domin Allah subhanahu wa ta'ala ba jiki ba ne Allah subhanahu wa ta'ala ya wadatu gabarin tahayyuzi bigire yana nan tun ba wuri yana nan tun ba muhalli yana nan tun ba al'arfi subhanahu wa ta'ala saboda haka watan yace bai yi wa an yakuna al-muradu a ce abin da ake nufi da shi tabbatuwar ubangiji mustaqirran alal arshi ya tabbata ya zauna akan al arshi ya zanna dangalgal akan al arshi akwai wasu ma'anoni da yawa waɗanda za su bata wannan ma'ana ta hankalci da kuma ta nakalci abin da aka nakaltu na nassusa in ka kuma a hankalce Allah tabaraka wa ta'ala husufi suna da yawa yana daga cikin abin da ake watan nakaltowa dala'il na nakaltowa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce qul huwallahu ahad Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai yake madaicin sarki shi kadai yake amma lokacin da aka tabbatar da zama zama zai buƙaci jiki jiki zai buƙaci gaɓoɓi da ke da tarkibi wannan ta joni wannan wannan ta hau wannan wannan ta hau wannan subhanahu wata'ala ya tsarkaka barin wannan to ina kuma ahadiyya qul huwallahu ahad in an rakkaba ubangiji tabaraka wata'ala don haka danganta masa tarkibi danganta abin da ya koru ne gare shi subhanahu wata'ala eh saboda haka Allah tabaraka wata'ala a wani wuri ya ce waya hamilu arshe rabbika fawqahum yawma idin samaniya mala'iku guda takwas su ne ke ɗauke da al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala yawma idin a wannan yini kaga nan mala'iku suna ɗauke da al'arshi to yanzu ubangiji tabaraka wa ta'ala da ke tsaye da al'amuran halittarsa alhayyu alkayyumu yau kuma yana kan wani abu shi kuma wannan abun mala'iku na ɗauke da shi haka suna ɗauke da abin da ke ɗauke da Allah kenan subhanahu wata'ala wannan ya koru ga Allah subhanahu wata'ala ya koru ga Allah subhanahu wata'ala don haka Allah ta'ala ya ce wallahu gani Allah tabaraka wa ta'ala mawadaci ne in an ce al'arshi wurin zaman ubangiji ne tabaraka wa ta'ala kenan ya zama jiki ya buƙatu zuwa mahalli to ina kuma huwal gari karatunmu ne jiya ko shekaran jiya ko da aka ce ba Allah ya halicci sammai bakwai ya halicci kasai bakwai ya halicci abin da ke tsakanin su ba da yana da bukata da su bane ba huwal ganiyu shine cikakken mawadaci wanda wadatarsa mutlaka ce bai da bukata da komai bai da bukata da kowa komi da kowa ke da bukata da shi wal gani lokaci ne to saboda haka waɗanda dai maganganu waɗanda malamai suka kawo su da na naƙali da na aƙli abinda ake riska ta hankali da abinda ake riska kuma ta nusus saboda haka an ce lokaci ya yi za mu tsaya a nan muna fatan Allah ya muna muwafaka alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam a takaice dai kafin mu ci gaba cewa waɗannan ayatul sifati suna daga cikin abin da malamai ke kallon su wasu su kalle su su yi tafwibi su fawwala ma'anar su zuwa ga Allah tabaraka wata'ala su ce Allah shi kadai san me yake nufi zaka sai a karanta a wuce wasu kuma in akwai tarnaki na mu'attila ko mushabbiha mu'attila waɗanda za su kore wa Allah sifar da ya tabbatar wa kansa ba a kore wa Allah abin da ya tabbatar wa kansa sai dai ya abin yake Allah shi kadai sai da yake nufi ya abin yake amma abin da ya tabbatar wa kansa matabbaci ne to don haka in akwai tarnan in masu ta'dili su kore wa Allah abin da ya tabbatar wa kansa ko mushabbiha waɗanda ke tabbatarwar har sun kai matsayin tashbihi su kamanta Allah da halitta to in akwai tarnakin waɗannan guda biyu to sai suka ga ɗaukar matsayin tawili shi ya fi dacewa domin a tsarkake ubangiji tabaraka wa ta'ala ga barin abin da bai dace da shi ba to wannan shine mazhabi guda biyu ko mazhabu tafwidi ko mazhabu tawili amma mazhabin hamluha ala zawahiriha wannan mazhabi ne na bid'a Allah ya mun muwafaqa da samu dace to to akwai sakonni da aka aiko da shi to to bismillah
ana godiya Allah ya saka wa malam da alkhairi Allah ya kara lafiya Allah ya kara kusanci da Muhammad sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani bawa Allah ya aiko da sadaka naira dubu yana bar addu'a ga malam haka wani bawa Allah ya aiko da sadaka naira ɗari biyu shi ma yana bar addu'a sai kuma kira da ake nema ba ya yi ga ma'aikatan nema duka mun ya kuɗi ila zuwa gobe insha Allah ba da wani masarar ayyuku ana bara a zuwa ga
Allah ya wani muwafaka waɗanda suka aiko da sadakoki akan bukatunsu Ubangiji Allah ka fi mu sanin bukatunsu Allah ka biya bukatun sun alkhairi Amin.
alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda ke neman gafara da rahama ga magabatan su ubangiji Allah gafarta kai rahama ga magabatan su Amin.
alfarma sayyidina wa maulana rasulillahi Sallallahu ta'ala sallallahu alaihi wa ta'ala sallam.
alaihi wa alihi wa sallam Amin.
Allah ka ba mu lafiya Amin.
da zama lafiya Amin.
da gamawa lafiya Amin.
ka ba mu abin da lafiya za ta nema na alkhairi Amin.
alfarma sayyidina wa maulana rasulillahi Sallallahu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam Allah ka ba kasan mu zaman lafiya Amin.
Allah ka ba jihar mu zaman lafiya Allah ka ba sauran jihohin musulmi zaman lafiya fitintunun da ake fama da su a ƙauyuka da birane da dazuzzuka ubangiji Allah ya dauke mana Amin.
Allah ya kawo mana aminci Allah ya kawo mana aminci Amin.
yan uwanmu da suke cikin mawuyacin hali a ƙauyuka da dazuzzuka da birane da hanyoyi ubangiji Allah ya ba su mafita Allah ya ba su mafita Allah ya ba mu mafita gabaki daya alfarma sayyidina maulana rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam Allah ka jikan mu ka jikan iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu da shekhananmu da shekhanan shekhananmu alfarma sayyidina maulana rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam da yan uwanmu na addini gabaki daya Allah ya gafarta musu mu da muka shaura ubangiji Allah ya ba mu kyakkyawan karshe Allah ya ba mu husnul khatima Allah ya ba mu khatimatu sa'ada alfarma sayyidina maulana rasulillahi sallallahu تعالى عليه وآله وسلم فاتحة مع صلاة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. ساقا يا ليل.